من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الزكاة في الدين babin da ya zo na bayanin zakka a cikin bashi mana wannan matsalar ta kasu kashe biyu wanda zai fitar da zakka kuma yana bin mutane bashi ko ko a'a zai fitar da zakka shi ana bin shi bashi kowanne imam malik ya yi bayani a cikin insha Allah bayanan shafi an kama sanar sulawu insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان كان يقول يتي سيدنا عثمان بن عفان يا كسنتي ينا فدر cewa هذا شهر زكاتكم wannan watan fitar da zakkanku kenan to ko dai ya san cewa wane da wane da wane lokacin fitar da zakkansu ya kai yake magana ko ko a'a a al'adance an sa wannan watan shine watan fitar da zakka kamar yadda kamar yadda suke yi cikin watan azumi yace haza shaharu zakatikum faman kana alaihi daynun falyuaddi daynahu duk wanda ake bin shi bashi ya biya bashin sa hatta tahsula amwalukum fatu'adduna minhu zakka ma'ana in ana bin ka bashi sai ka biya bashi abin da ya saura sai ka fitar da zakka abin da sayyidina Usman yake faɗa musu kenan qala wa haddathani an malik an ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani anna umar ibn abd al-aziz kataba fi mali fi malin qabadahu ba'd al-wulati zulman sayyidina umar ibn abd al-aziz yana da gwamnoni da ya ayyana su ya aika su to sai suka kwace duka dukiyar mutane a zalunci suka karbi dukiyar mutane dukiyar na wajensu sai ce ya amuru bi raddihi ila ahlihi da ya hau khilafa sai ce duk wanda aka kwace dukiyarsa duk wanda aka zalunce shi a maidan masa dukiyarsa raddul mazalim kenan duk wanda aka karbe dukiyarsa a maidan masa dukiyarsa kaga ya kiyaye haƙƙin su talakawansa kenan yanzu kuma zai ce talakawan kuma ku ba da haƙƙin Allah dole sai ka kiyaye ma kowa hakkin shi an fahimta sai da ya kwato musu hakkinsu ya kwato ya ce duk wanda aka kwace dukiyarsa a zalunci a maidan mishi sa'annan sai shi ya ce wa yi hazo zakatuhu limama za minasini to sai ya yi fatawa ya ce in an maidan maka dukiyarka a lokacin da aka kwace kudinka dukiyar ta shekara biyar a wajensu don aka dawo ma da dukiyar za ka ba da zakkan shekara biyar kenan daga baya kuma tuhazu zakatu sini thumma aqaba ba'da zalika bi kitabi sai kuma ya sake tunani ai wannan dukiyar an kwace ta tana ba hannunsu take ba ba su da tsammanin ma za ta dawo ba su yi tasarrufi a ciki ba to dan me za a karbi kan shekaru uku ko hudu ko biyar ko goma ma sai ce Allah yukhadha minhu illa wahidatan sai ce a'a a canza wannan tsarin duk wanda aka maida masa dukiyarsa in dukiyar ta shekara goma hannun azzaliman aka ce dukiyar na cikin zalunci a azzakan shekara ɗaya za a karba wa innahu kana dimaran dimaran ai dukiyar ta kasance a dimaran ai ga'iban dukiyar ai ba hannunsa take ba bai san ma za ta dawo ba baya da tasarrufi a ciki tun da an kawo an biya shi an ba shi kudin shi sai umar bin abdulaziz ya ce ya fitar da zakan shekara daya akan ka'idar asalin mazhabin imam malik kenan ala wa haddathani an malikin an yazid bin khusayfa annahu sa'ala sulaiman ibn yasar an rajulin lahu malun wa alayhi daynun mithluhu to fatawa kuma ya ce mutum yana da kuɗi miliyan ɗaya kuma ana bin shi bashin miliyan ɗaya a alaihi zakatu zaka wajiba ce a kan shi wa la sai ce a a ba zakka a kan shi me yasa saboda bashi ake son ya biya ya biya bashi mutane sannan ya zo ya samu wani kuɗin sai biya bashi sai fitar da zakka an fahimta wannan fa yana mallakar miliyan ɗaya ne kuma ana bin shi bashi miliyan ɗaya ko dubu ɗari ana bin shi bashi dubu ɗari shi ne aka ce ai ba zakka a kan shi don ba mai kuɗi ba ne bashin da ake bin shi zai canye dukiyar baki ɗaya to amma in bashi bashi ne na isa da bajinta fa zai hana fitar da zakka mutum na da kuɗi miliyoyi kuma zai ci bashi banki ana bin shi bashi miliyoyi shi ma sai a ce don bashin da ake bin shi ba zai cire zakka ba a zai cire zakka قال مالك إمام مالك يتي إمام دار الهجرة يتي الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين الأمر عندك باب صاباني أو جمع أتكم باشي أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وندك إن كان بمتاني باشي shekara ta kewayo sai ka fitar da zakkan da ke hannunka ba su sukan da ke hannun mutane sai ka kyale ran da ka karbe su aka dawo maka da su to sa'an nan sai ka fitar da zakkansu wa in kama inda lalazi huwa alaihi sinina zawata adadi ko da bashin da aka karba a wajenka kudin ya shaura wajen waɗanda suka karbi bashin shekaru ka san dai kana bin su bashi sun makabatahu sahibuhu lam tajib alaihi illa zakatun wahida imam malik yake faɗa ya ce in ka ba mutane bashi miliyan goma suna kana bin shi bashi miliyan goma ko miliyan biyar yana na yana tasarrufinsa sai bayan shekara biyu uku hudu ya dawo maka da dukiyarka kudinka to she ka cire zakkan shekara ɗaya kaɗai haka mazhabin imam malik yake fa in qabada minhu shay'an la tajibu fihi zakatu to in bashin da kake bi sai aka biya ka wani a ciki wanda aka biya ka din nan bai kai nisabin da za a fitar da zakka ba to ya za ka yi sai ce fa innahu in kana lahu malun shi wallazi qad qubida tajibu fihi zakka fa innahu yuzakki ma ama qabada min daynihi zalika bashin da ka karba bai isa cire zakka ba amma kana da dukiyarka sun kai zakka sai ka hada da bashin da ka karbo da dukiyarka sai ka fitar musu zakka an fahimta wannan mazhabin imamu malik kenan kai tsaye fa imamu malik abin da ya faɗa ke nan eh qala imamu malik ya ce wa in lam yakul lahu nadun annadu dukiya kenan ko ghairu allazi iqtada min dainihi ba shi da kuɗi sai abin da ya karbo daga bashinsa wa kana allazi iqtada min dainihi la tajibu fihi zakatu fala zakata alaihi fihi ba ka da kudi sai kudi da ka karbo bashin da kake bi in bashin da aka biya ka bai kai nisabin fitar da zakka ba babu zakka a kanka kenan walakin yace dai ce li yahfaza adada maqtada sai ka kiyaye adadin abin da aka biya ka bashi ka sani an biya ni bashin kaza kaza kaza kaza fa in iqtada ba'da zalika adada ma tatimmu bihi zakka ma amma qabla zalika fa alaihi fihi zakka sai kai lissafi ai an biya da bashin miliyan daya ko lokacin aka baka biya ka bashin da bai kai lissafi ba sai kai lissafi ka aje ai ba zakka akan ka daga baya kuma sai aka sake biyan ka bashi to sai ka hada da wanda ka karba farko da wanda ka karba daga baya sun kai zakka to sai ka fitar da zakka fa alaihi fihi zakka qala wa in kana kadista halaka maqtada awwalan ya ce to in abin da ya karba ba shi sai je kashe aulam ya stahaliku ko bai kashe duke kudin ba fazzakatu wajibatun alaihi ma a maktada ishi na dinaran ainan au bi a ta dirhami mana in ya kai in ya kai nisabi wajibi ne akan shi ya biya zakka din fa alaihi fihi zakka ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك ya sai ka fitar da zakka in ya kai nisabi to daga baya kuma abin da ka karba sai ka yi lissafi in ya kai zakka sai ka fitar da zakka an fahimta qala maliku imam malik yace wad dalilu ala ad-dayn yaghibu awaman yace dalilin da yasa muka ce in mutun na bin bashi shekaru nawa ran da ya karba zakkan shekara ɗaya zai biya mecece hujjar mu sai imam malik yace ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة سيتي أن العروض يتي أي كياسي أكي العروض العروض ما ليس بنقد العروض ما ليس بنقد دوكيا وند با كودي زيناريا دا أزرفا با نيرا با دالا با شيكي يتي مي مي مي, مي, مي عروض يتي تكون عند الرجل للتجارة أعواما يتي حاجة دا أكي سيروا تاكسو كشي بيو akwai hajar da ake sayarwa yau da kullum kaman kwanan singa kaman kantin kwari kaman kasuwan abakarimi kaman dawanau kaman duk manya-manyan kasuwannin da ake sarrafa yau da gobe da ke manya-manyan supermarket in shekara ta kewayo a wajen waɗanda ke cewa akwai zakka a cikin urudu tijara sai ka yi lissafin abin da ke ciki sai ka fitar da zakkansu wannan kashi na ɗaya kenan kashi na biyu dukiyar da kake da ita ba wai sarrafa ta ake kullum ba gona ce ka sai ka jefar ko fili ne ka sai ko wasu abubuwa ne ka sai ka aje sai in shekarar ciniki su ya kai za a yi ciniki suka shekara biyu uku hudu biyar ran da ka sayar da su rannan za ka cire zakkar ba a lissafin shekarun da suka yi abinda imam malik ya fara kenan an fahimta ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة هل فهمت؟ وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه yace ai abin da yasa yace ba za ka fitar ba sai ran da ka sayar ko aka biya ka bashinka ai shi Imam Malik a wajen shi ba a cire zakka zakkan wani abu a cikin wani abu in kana da urudu tijara kana da bashi a wajen mutane shekara ta kai za ka fitar da zakkan da ke a jihunka ba sai ba za ka cire zakkan bashin ba sai ka kyale bashin ran da bashin aka biya ka sai ka cire zakkan bashin in ya kai zakka haka urudu tijara don shekara ta kewayo ba za ka yi lissafi ai ina da gonaki ko ina da filaye kaza kaza ka cire a jihunka ba sai ce a'a sai ran da ka sayar da su cikin kuɗin su za ka cire zakka in sun shekara goma suna aje ko biyar ko menene ran da ka sayar sai ka cire zakkan shekara ɗaya shi kenan magana ta ƙare an fahimta ƙala malikun al'amuru inda nafin rajuli ya kunu alaihi dainu to an gama da matsalar wanda ke da kudi yana bin mutane bashi ya zai da zakkan shi kenan to shi wanda ake bin shi bashi fa anna alaihi dainun الأمر عندنا في الرجل في الرجل يكون عليه دين يكون عليه دين to yace wanda ake bi bashi fa wa indahu min al-urud ma fihi wafa'un lima alayhi min ad-dayn wa yakunu indahu min an-nad an-nad az-zahab wal-fidda siwa dhalika ma tajibu fihi zakah فإنه يزكي ما بيده من ناض سوى ذلك تجب فيه الزكاة أنا بن شباش نيرا مليون آية yana da haja dukiya da zai iya bin miliyan ɗaya ɗin sa'an nan kuma yana da kuɗi a jihun shi ko kasuwa ko cikin asusun shi ce wancan bashin da ake bin shi bai sai hana shi fitar da zakka ba saboda yana da abin da zai biya yana da urudun tijara yana da gona yana da kaza kaza kaza to wannan kudin da ke kasuwa ko yake a joshi ko yake account sai lissafi ya fitar da zakka ashe ba kowace ba kowace bashi ne da ke kan mutum zai hana shi fitar da zakka ba an fahimta mazhabin imam malik kenan kai tsaye ko qala malikun وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه wai in ba shi da haja kadarori kuma ba shi da nerori a jihun shi ko dalas ko kudi sai abin da zai daidai da bashin da ake bin shi sai ce to babu zakka a kan shi mana zai dauka biya bashi kenan ko wannan matsala ce daban na faɗa cewa akwai bashin da ake bin mutum na larura akwai bashi na gata ba haka bane ba in yanzu kai ka tashi ka je banki ka ce zuba ka wancan miliyan goma ka isa? eh? saiwa sai wanda aka san mai hali ne za a bashi rancen miliyan ɗari ma to wa'annan ba su suka ma za su hana fitar da zakka ba amma kai da ake bin ka bashi na larura wanda ya zai sayar da kaya kaje ka biya bashi wa'yan kayan kuma za a baka ai ai kai ma ka kai bashi ne don ka karbi wani ai shi ma ya baka wani ne don ya san zaka zo gobe ka biya ba haka bane ba eh shi yasa dukiyar ka sai ka cire zakka wa lam yakun indahu min al-urud wa an-naqd illa wafa adaynihi fala zakata alayhi hatta yakuna indahu min an-nadi fadlun an daynihi har sai in kana da kuɗi zina kana da kuɗi a hannunka da zai ragu bayan ka biya bashi ana bin ka naira goma kana da naira ashirin abin da kake da shi ya fi karfin bashin ka kenan in ka biya naira goma ai kana da naira ashirin to akwai zakka a kanka kenan mata juhi zakatu fa alaihi an yi zakkiyahu an fahimci mazhabin imam malik ana tafiya da imam malik a hankali babu zakatil urudi babin da ya zo na zakan al'urub ma laisa bi naqdin abinda ake ce ma al'urub shine me ma laisa bi naqdin to me kenan kadara da me kuma eh haja da kadara da haja abubuwan da ake sayarwa wanda ba ba ba zina ba kudi ba ba naira bane ba sun hada da me da me da me kenan filaye gonaki gida abubuwa motoci da menene da menene shi ake cima urudu tijara قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق ابن حيان وكان زريق على جواز مصر وانا رواية سكتي زريق ما لما سكتي باب زريق بتقديم الزاء إلا رزيق بتقديم الرائي wannan kuskure ne zuraik an fahimta ya ce kana zuraik ala jawazi misra jawazi misra hanya ce mana maudu wuri ne fi zamanin walid ibn abdulmalik wa suleiman zamanin walid dan abdulmalik da zamanin suleiman wa umar bin abdulaziz da umar bin abdulaziz fa zakara sai ba da labarin cewa أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه يجي خليفة عمر بن عبد العزيز يا رب تامس وسيكا يجي أن انظر من مر بك من المسلمين عندك كإنن كمان هنيا كينا duk wanda ya zo ya shige maka cikin musulmai fakhudh mimma zahara min amwalihim mimma yudiruna min at-tijarati ka karbi zakka abinda ya bayyana cikin dukiyarsu wanda suke tasarrufi sarrafawa ma'ana abinda suka faɗa maka ka yadda kada ka takura musu min kulli arba'ina dinaran dinaran yace daga duk dinari arba'in ka karbi dinari dinari ko fama na kasa fa bi hisabi zalika abinda ya ragu cikin nisabi din nan sai a yi lissafin ragon shi a fitar da zaka a cikin yadda ba za a sa abinda ya ragu ba a ciki to wannan ka'ida ce imamu malik ya rawaito amma ya saba mazahirin asalin mazhabin imamu malik imamu malik ka'ida asluhu asal asalin imamu malik mazhabin shi in nisabi ya ragu tunda muka karanta mai muka ce in nisabi ya ragu babu zakka to gashi ya rawaito wannan hadisin amma bai yadda da zahirin hadisin ba domin baya zai yi aiki da shi ba shi ya riga ya in dai zinari dinari kaza ne za ka fitar iya ragu shi kenan sai ba za ka fitar ba dirhami kaza in ya ragu ba za ka fitar ba an fahimta to shi yasa ka'ida a nan ya za a daita idza rawa in malam ya rawata riwaya fatawarsa ta saba ko aikin shi saba ma riwaya sai suka ce al-ibratu bima rawa la bima ra'a taib nan ya za a kenan al'ibrat bi mara'a au bi marawa saboda yana da asalin mazhabin shi kuma shi ne nas aka ce dinari uku in ya ragu da kaɗan nisabi bai cika ba kenan sai ya cika nisabi haka mazhabin sai ke an fahimta hatta ya buluga 20 dinar har sai ya kai dinari 20 fa in naqasat thuluth dinarin fada'aha wa la ta'khudh minha shay to sai shi yace in aka samu dukiyar nisabi ya ragu da sulusi to ai da yawa kenan an kasa nisabi gida uku babu gida daya ina nisabi ai babu nisabi kenan to shi ma Umar bin Abdulaziz ya yarda da haka amma wance yace in dan kadan abu ya ragu a'a zai bada zakkan amma ba zakkan nisabin da ya cika ba sai ai lissafi gwargwadon abin da ke hannun shi shi za a cire to mazhabin imam malik ya saba ma wannan shi yasa imam malik ma bai yi aiki da zahirin wannan hadisin ba in dai nisabi ya ragu imam malik ya ce babu zakka an fahimta wannan magana kenan yadda lokacin da ake adalci kenan duk wanda ya zo zai shige ka yi lissafi me yake da shi dukiyar da yake tasarrufi ciki ba ruwanka da abin da ke aje ke gida ko ke wanda yake kawai ko yanda yake daji ko a'a me yake tasarrufi me yake juyawa a shiga a fita a sau a sayar a tsara me yake jujjuyawa ya ce ciki za ka karbi zakka abinda kuma ya bayyana maka kada ka takura in ya ce miliyan ɗaya ke mallaka karka ce to ka za ka za ka zafa shi kenan sai ka yi aiki da abin da ya faɗa kada ka takura musu kada ka tsananta duk wanda ya tsananta Allah zai tsananta mishi an fahimta har wajen karban haƙƙi na Allah kun ga abin da ake tafiya ko ka'idojin da ake tafiya kenan duk dabararka duk dabararku duk ilimin da aka yi na boko duk ilimin da aka yi na siyasa wallahi in ba adalci ake tafiya ba duniyar nan ita da ta zauna lafiya sai dai lahira har abada ba zai taba yiwuwa ba don ba a taba yin zalunci aka samu zaman lafiya ba kuma ba wanda ya taba yin zalunci ya tsira saboda wanda ka zalunta nan ba shi haramta zalunci ba fa ka fi karfin shi ba yadda zai yi sai ka zalunce shi waye haramta zalunci ka fi karfin Allah ne kuma Allah ya, ya, dau alkawari zai taimaki wanda aka zalinta akan wanda ya zalunci shi yasa babu wani azalimin da ya taba tsira in kaga kafi karfin su har ka tafi to wallahi aiki na jiran ka lahira Allah ya kiyaye wa mam to waye ce ma ba masu tsoron Allah yanzu karancin shi zai hana a same shi eh zai hana a same shi shi kenan sai a ce abinda aka ce ma ka yi aiki da shi ka yi aiki da shi duk abubuwan da suka kawo muna wahalhalu kenan bin shari'an yana muna wahala ka'ida a shari'a la an yahkuma al-hakim fil afwi an yukhti al-hakim fil afwi أولى من أن يخطئ في الأخذ alkali ya kuskure wajen yin afuwa ya fi sauki da ya kuskure wajen zai kama mutum an fahimta wane ya yi kaza yana da kaza to ba a sani ba aka yi mashi afuwa ya fi sauki da wane bai yi kaza ba a kama shi ya fi muni a wajen allah an fahimta ka'ida kenan to sai ya ce a'a a'a a'a shi kuma ya zama a'a a'a a'a akan kowa kowa sai da ya ji jiki ba wanda ya taba tsanantawa fa ya tsira dama darul hadisi muna da ka'ida ko duk matsala ta zo kofatawa karkalli nan karka kalli can an fahimta ka kalli ina ina ke da kasa eh ina ne kusa-kusa gidanka kai kanka ba haka bane ba kai mata afuwa ta yi kuskure ya fi sauki da ka kama ta da laifin da kama ta da laifin da bata yi ba wanne ne fi muni da yi ba a ce ya yi ko kasancewan mana imani ya yi rauni yanzu baya hada shari'a aiki da tafiya fa li'annana nahnu nahkumu bizahiri wallahu yatawalla sara'ir abinda aka ce kai aiki da shi zahiri waye san gaibi waye san abinda ke boye Allah to shikenan in ya boye ma zai ba da zakkan miliyan ɗaya ya boye ma ya ce naira uku ne shi ka karbi naira uku ɗin sauran shi Allah ma ya manta da su Allah ma bai san da su ba kenan eh ya san da su zai biya lahira wallahi duk abin da yake zalunci fa ba zai taba zuwa banza ba fa ba zai taba zuwa banza ba balle mas'ala ta zakka sai aka samu sakaci Allah ya kirga waɗanda za ba zakka ya fice na masadakatu li kaza kaza kaza kaza a bashi zakkan shi to sai malamai suka zo sai suka fatawa da sakaci ai zakkan in ka cire miliyan ɗaya zakkan ba lallai sai ka je ka ba su ba za ka yi san abinci ka raba musu wallahi za ka biya lafira a lokacin da lokacin da kake da miliyan mallakarka da zakka ta kai wannan mallakar ta kafa dubu ashirin da biyar ciki ba mallakarka ba ce gwargwadon zakkan ba mallakarka ba ce ba mallakarka ba ce ka ki bayarwa ka gani mana ka ki bayarwa in ka ki bayarwa za ka biya lahira in ka cire ka bi ka bayar a kan son zuciya wallahi za ka biya a lahira eh aka ci gaba da zakkan fit da kai aka ci gaba da sadakan abinci aka ce gaba da zakkan dabino da kayan hatsi kayan mene da mene duk ba ya musu ka'ida ba kuɗi kuma aka ce ka ba su zakkan kuɗi ɗin ga zakkan dubu ɗari biyar ga zakkan dubu ɗari ga zakkan dubu hamsin in ka danka mishi a hannun shi aure zai yi suna zai yi za ta sai kayan ɗaki ne za ta aurar da yanta ne zai sai abinci ne in yana bukatar abinci zai saya ba abin da ya ma zafi an ce ka bashi kuɗi shi ma ya rika kuɗi ya zama mai kuɗi yau sai kana jin zafin ka bashi kuɗin shi ya zama mai kuɗi kuɗin shi ne ko kuɗin ka ne ko kuɗin ka ne kuɗin shi ne in ka karanta jalalai ne karanta وآت ذا القربى حقه تيتي وأبر بالحق لرفع المنة abin da sa ka ce haƙƙinsa saboda ba za ka da iko kai mishi gori abadan ya zo ya roke ka ka bashi sadaka an ga dama ka bashi ga dama kai gori amma ya zo yi maka fulamba ya zo ya gyara maka aiki wutar lantarki ya gaji ya gumi ya gami ba na haƙƙi na kuma sai kai masa gori ga haƙƙin ka naira dubu biyar sai kai mishi gori sai da shi ya ma gori don da ya kyale kada abin sai dai ranar gida a kwana haka nan ba ruwa ba wutar lantarki ba haka bane ba to shi yasa imamu suyuti zaga wa wa ati zal qurba haqqahu sai ce wa ubbira bil haqqi li raf'il minna mutum hakkin sa ne ka bashi to gore me zaka yi mishi an fahimta in kana mallakan miliyan ɗaya shekara ta kewayo dubu ashirin da biyar ba mallakan ka bace mallakan su wane ne ɗayan mutum takwas إنما الصدقات للفقراء و و و har izuwa karshe mallakar su ce daukowa za ka yi ka raba musu ko ka bayar ba ka da iko ka ce gashi nan ka je ka sawo abinci ka ba su in ka je ka sawo abinci ka rarraba musu kamar yadda ake cikin azumi ya zama na ba bukatar magani yake bukata ya zai yana so ya je biya kudin asibiti ya zai yana so ya biya kudin makarantar ɗansa ya zai yana so ya sayo matarsa zan ya zai yi yana tana son ta yi kaza ya za a yi sai ka kawo ka kawo shinkafa ko gero ko masara ka bashi dukiyar da ka cire din mana har yanzu kana jin zafin ka bashi kuɗin shi an ce ka aka ce ka bashi zakka don ya kara talauci ko don shi ma ya farfada dan dago shi dan ya wadata har wajen ba da zakkan ma aka ce in ka cire zakka din da ka raba musu naira biyar biyar ko naira hamsin hamsin she ka samu mutum mai iyali she ka bashi dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar in mai hankali ne shi ma ya kama hanyar kasuwa ya saya ya sayar ya auno ya aunar kafin shekara mai zuwa shi ma zai fitar da zakka kenan fa abin da ake bukata kenan abin da ake bukata kenan ba wai da'iman ka bar su cikin talauci ba kai da'iman kake da wadata ba a'a shari'ar mutum ba shari'ar musulunci ba haka ta faɗa ba an fahimta to sa'an nan dangane da kafirai fa da za zo su wuce an ce ga shari'a an ce in musulmi zo zai wuce ka karbi kaza ka karbi kaza sai sa'an nan kuma sai ya ce wa man marra bika min ahli zimma fa khudh ma mimma yudiruna min at-tijarati fa khudh mimma yudiruna min at-tijarati idan ma nan wannan da Hausa wanda ya wuce zai zo zai shige cikin ahli zimma ka karbi abin da suke sarrafawa mina tijarat dukiyar da suke a saya a sayar a auna aunar su wanda ake ma'idiru na mina tijarat wanda ake sarrafawa ake jujjuyawa dukiyar da suke jujjuyawa ciki za ka karbi zakkan min kulli ishirina dinaran dinar min kulli ishirina dinaran dinaran fama na kasa fa bi hisabi zalika wannan asalin shine aka ce imam malik bai yarda da shi ba in dai nisabi ya ragu bai cika nisabi ba ba za a fitar da zakka ba an fahimta hatta ya buluga asharata da nanira fa inna kasad thulusa dinarin fada'aha wa la ta'khudh minha shay ma'ana har kafiri in kudin da zaka karba ahli zimma kenan in bai kai nisabi ba karka taba dukiyarsa ka bar mishi kudin shi tafi da shi ba abin da ya ma zafi shari'a ake aiki da shi ba son zuciya ba an fahimta wanda aka ce ka ba shi ma don ka jawo hankalin shi an ce ka cuce shi wal mu'allafati qulubuhum suwa kenan kafiran amana wanda za ba shi zakka yana zaune yana cikin tunanin zulumi ya zai samu yanzu ga ga dubu ɗari biyu lafiya ya ce ai zakka ne mu haka addinin mu yake ba a ce a kyale ka da yunwa ba tunda kana tare da eh a to sai na umar ya yi sai na umar ya fito yana tafiya sai ga wani ba yahudi ya tsufa yana tafiya a can a can da kyar ce kai kuma wannan tsofai sofa ina za ka ya ce zance ne in fama in samu abin da zan biya mai haraji jizya ya ce wallahi ma an safna ka iza akalna shababaka wa dayyana ka shaykhan ya ce wallahi ba mu yi ma adalci ba muka ci kuruciyarka muka tozartar da kai bayan ka tsufa da kuruciyarka kana iya dako kana iya aikatau ka zo ka biya yanzu ba ka iya kuma mu kyale ka har za ka je nemawa ka biya sai kama hannun shi je bai tilmale ce wannan yana da alawas kowar wata ya je karbi alawas sai da ce wallahi ma an safnaka yana magana da wane ne shiwa musulmi ne sai da ya nuna mishi adalci sai na umar adalci ya ce wallahi ba mu yi ma adalci ba muka mori kuruciyarka muka kyale ka bayan ka tsufa sai kai shi bai tilmali ya ce daga yanzu wannan ba sai ya kawo haraji ba ba sai ya kawo jizya ba yana da alawansu bai tilmali kowane wata kowane sati ko ya je karba ya je sai abinci ba matan shi su ci واكتب لهم بما تأخذ منهم kitaban ila mislihi min alhaul in ka karba sai ka rubuta ka karba sai kuma shekara mai zuwa an fa ai ba a son ka zalunci kowane makhluki har dabba fa ba a son ka zalunce ta mai manzo Allah ce wa idza qataltum fa ahsinu alqitla wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu wannan dabban iyakacinta kenan an halicce ta ne don kai ka more ta ka sai kaza ga masu cin kaji fa ka sai kaza zai ka ce bismillahi allahu akbar karatu ne ta zo kana fada sai a ce to a'a karatu ne ya zo sai a fada za ka je ka saya nawa ake sayar da kajin mu ba mu saki ba ka samu mai kurewa ka ji alhamdulillah da ranta da ran kazan za ka ce bismillahi allahu akbar ka zubar da jinin kazan su je mai gasawa ya gasa mai su mai dafawa a yi abinci ya ci amma sai aka ce maka in za ka yanka ragon ko za ka yanka saniya ko za ka yi kazan ka ji tsoron allah ka ina tausayi cikin abin da za ka raba shi da ranshi akwai tausayi za ka raba shi da ranshi kuma aka ce ka tausaya mishi me ne tausaya mishi kada ka zo gaban ido shi kana washe wukan azaba ke eh akwai bambanci tsakanin kisa fa da azaba fa azaba shine ilami hayyin abu da ran shi ka ji mishi ciwo ya ji ciwo amma ka riga ka kashe shi kuma fa bayan kayan kashe na ruwan shi da rubuka kana ka washe dukan duniya duka ya gani to ba a son ka zo gaban shi kana washe wukan yana kallo ga abin da za a yi da shi kuma ka rike shi ko ka kawo kan baka washe ba maimakon ka yanka ɗaya ya tafi kai ta kiki ka kaki ha ka cutar da shi kenan shi da shari'ar musulunci ya ce wa idza qataltum fa ahsinul qitla in ma za ku kashe dabbobi za ku yanka dabbobi ku kyautata al ihsan inna allaha yuhibbul muhsinina allah yana son masu ihsani wal ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa'illa fa innahu yaraka ba haka bane ba dabba ma ana so ka tausaya ma dabba balle mu dan adam Allah ya ce wala kad karramna bani adama kada a wulakanta dan adam karuwa anna ruya anna baqiyan min bagaya bani isra'ila wata shakaliya cikin shakalolin bani isra'ila karuwa kenan tana tafiya ta ji kishin ruwa sai ta ga rijiya sai ta shiga ciki ta sha ruwa ta koshi tana fitowa sai ta ga kare yana jin kishin ruwa yana cin kasa sai ta gode ma Allah ni Allah ya bani hankali da ikon na shiga na sha ruwa na fito shi kuma wannan ita kuma wannan dabban Allah bai bata ba to me zan yi cikin godiyar Allah a taimaka ma wannan dabban sai ta ɗauki safarta ta sake komawa cikin rijiyar ta ɗebo ruwa ta shayar da dabban ba ta tausaya ma dabba ba Allah ya ce ni na fi ki tausayi duk ayyukanki an yafe miki je kiki shiga aljanna wa ya fi tausayi wa ya fi tausayi an fahimta sai sahabai suka ce ya manzo Allah har kare ma dan gofi dan mazalimi ce ya ce wa fi kulli zati rakbin wa fi kulli zati kabidin ratbin laka fihi ajr duk abin da ke da danyen hanta in ka tausaya mishi ka kyautata mishi Allah zai baka lada sa'ad nan ya ba da labari ce dakhalat imra'atun nar fi hirratin wannan karuwa ce ba abin da ta iya sai karuwanci amma don ta tausaya ma dabba sai Allah ya tausaya mata ya sa ta aljanna wata kuma ta daura mage ta hana ta hana ta abinci ta ki kuma sake ta taje ta ci abinci me kenan ta yi mata ta tausaya mata azaba kenan ta yi mata Allah ya ce kima zaki shiga wuta yadda kika yi mata azaba dabba azaba kima zaki sha azaba an fahimta to shi yasa Allah yana son a tausaya ma bayin Allah sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu Allah zai tsananta masa riwaya biyu ce riwaya addu'a riwaya labari addu'an manzon Allah mustajaba labarin manzon Allah gaskiya ne ya shaurar da ni da kai da shi da ita da su kowa ya zaɓa makan shi abin da ya fi mishi kai je ka ka tsananta gidanka je ka ka tsananta ma al'ummanka je ka tsananta ma unguwanku local government karat ka tsananta za ka ga abin da Allah zai ma kai da kwanciyar hankali har abada mulki za ka samu mulki za ka samu kudi amma kwanciyar hankali da'iman kana cikin tashin hankali kenan Allah madaukin sarki sai ya jarrabe ka da komai Allah yana yin azaba da talauci yana yin azaba da wadata fa da mulki da kudi da komai Allah zai ma azaba fiye da azaba da talaka ke sha Allah shi ya halicce ka fil azal Allah ya san mulkin ka ya kai shekara kaza ba za ka koma yi ba a lokacin sai Allah ya jarrabe ka ka fitinu da son mulki duk abin da ka tara shi ka zazzago ka duk sai ka kawo shi kuma ba za ka samu mulkin ba kuma ko ka samu mulki ba za ka ji daɗi ba saboda Allah ya cire jin daɗin daga zuciyarka kai da wahala kenan kai kadai ka san abin da kake ciki kowa na ganin ka cikin babban riga da babban mota amma kai kadai ka san azabar da kake sha ba a taba zalunci ba aka tsira fa a wajen Allah ka dauki wannan ka'ida kai aiki da ita daga yau zaka ga yadda rayuwarka za ta za ta canza an fahimta qala malikun imam malik yace al'amru indana fi ma yudaru min al-urud lit-tijara yadda al'amari yake a cikin abin da ake jujjuyawa na urudu tijara kadara ko haja annan rajula idza saddaqa malahu thumma ishtara bihi ardan bazzan aw raqiqan aw ma ashbaha dhalika thumma ba'ahu qabla an yahula alayhi al-hawl min yawmi ikhraj zakatihi fa innahu la yu'addi min dhalika al-mal zakatan abinda imam malik ya fada kenan mutum ya cire zakkan dukiyarsa yana da sauran raguwa kuma kudin sai je sai bawa ko fili ko mota ko menene ya sayar yana sayar ya saya ba yana sarrafa ba yana jujjuya kudin bane sai sayar ya samu kudi aka ce tun da ya fitar da zakkan shekaran jiya ko wancan watan ko satin da ya wuce sannan ya dauki sauran ragowar kudin shi sai wannan hajar ya sayar ya ci riba aka ce a ba zakka kan shi sai shekara ta kewayo don shekaran jiya ya fitar da zakkan dukiya sauran dukiyar hannun nasa ne ya sai dama dukiya ba ana sarrafa a jujjuyawa ake ba ai ba ajiyewa ake ba tun da ya bada zakkan shi ya garin juyawan kuma ya je wani ya samu kasu ya samu sa'ar kasuwa ya sai abu ya sai da riba mai yawa aka ce a shekara sai shekara ta saki kiwayowa sannan zakka za ta wajaba a kan shi fa innahu la yu'addi min zalika al-mali zakatan hatta ya hula alaihin haulu min yaumi saddaqahu daga ran da ya ba da zakka ɗin sai kuma wata ta shekara ta kewayo to yanzu ne zai sake fitar da zakka an fahimta in ba haka ba ai ya za za a tilasta mishi fitar da zakka na ya fitar da zakkan shi yau gobe jibi ga ya fitar da zakkan shi shekaran jiya jiya ko yau sai ya sai mota ko ya sai fili ko sai shi kasuwa ta tashi shi kuma ya sai da samu kuɗi da yawa wannan abin ba ya sayar ba sai a ce fitar da zaka kuma ya fitar da zaka so biyu kenan a shekara aka ce a wannan sa'an kasuwa ya ci gaba da jujjuyawa shekara na kewayewa wa inna qadan linazirhi qarib wa in tala zamanu fa idza ba'ahu fa laysa fihi illa zak wa annahu in lam yabi dhalika al-ard sinina لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه حاجة ليس يأتك سيبي سير بسنا نان أجي إن سن شكرا نوني ran da ya sayar zakkan shekara ɗaya zai biya fitar imam malik ya ban mata biyu kenan ko haja kadara wacce ake sarrafa ta yau jujjuyawa yanzu dukiya wacce ake jujjuyawa kowace shekara sai ka yi lissafi ka fitar da zakkanta kadara ko dukiya wacce take aje take sayar da kasuwa ta zo sayar da kasuwa ya zo aka samu kasuwanci sai ta shekara biyar ba a sayar ba ran da aka sayar zakan shekara ɗaya za a cire mazhabi imam malik ke fa idza ba'ahu fa laysa fi illa zakatun wahidatun qala maliku الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق هنطة يتي متين ينا da kuɗi. cash kenan nakd kenan tsabar dukiya sai je sai me ya sai me sai je sai dabino ko alkama ko wani abu au tamran au ghairuhuma littijara yaje sayar yana kasuwanci yana jujjuyawa thumma yumsikuha hatta yahula alayhi alhawlu thumma yabi'uha anna alayhi zakatan hina bai'iha idza balaga thamanuha ma tajibu fi zakah sai aje yana jujjuyawa har shekara ta kewayo to shekara ta kiyo zai ba da zakka wannan dukiya saboda ya mallaki nisabi kuma shekara ta kiwayo walaysa zalika misla alhasadi yahsuduhu ar-rajulu min ardihi wala mithla jadad yace wannan akwai bambanci tsakanin dukiyar da kake sarrafawa da amfanin gona shi cewa ka'idarsa daban ne wa atu haqqahu yawma hasadi shi yasa yace akwai bambanci tsakani ko ba bambanci قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة yace kudin da ke hannun mutum yana jujjuyawa kasuwanci wala ya naddu li sahibihi minhu shay'un tajibu alaihi fihi zaka amma baya kawo mishi riba wani kudi da zai iya fitar da zakka hannu bakari hannu kore a samu a kashe a samu a batar fa innahu yaj'alu lahu shahran min as-sana yuqawwamu fihi ma kana indahu min ardin littijara to irin wannan ke ka zabi wata daya kai lissafi to daga wannan wata za a zan yi lissan fara lissafi in shekara ta kewayo dukiyar da ke hannunka sai ka fitar da zakka kana sayarwa ne kana biyan bukata in shekara ta kewayo bai kai nisabi ba za ka fitar da zakka to in shekara ta kewayo ya kai nisabi fa an samu sharaɗi nawa kenan nisabi da kewayowar shekara an fahimta wa yusi fihi ma kana indahu min naqdin aw ainin fa idza balaga zalika kulluhu ma tajibu fihi zakatu fa innahu yuzakki da abin da ka saya da abin da ke hannunka kana sassarrafawa in shekara ta kewayo za ka iya hada su duka in sun ba da nisabi sai ka fitar da zakka in ba su kai nisabi ba ba za ka fitar da zakka ba وقال مالك إمام مالك يتي ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء يتي وند كاسوانش وند بي كاسوانش بدون تاني ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا فيه إيه zakka shekara ɗaya ce kana ta ko ko a kudinka na ajiye ne kana da kudinka banki yana aje ne ko ka kulle shi a gida da wanda ke sarrafawa jujjuyawa aje a sau aje in dai kara ta kewayo akwai haƙƙin zakka a kan kasawa an kana jujjuyawa ko ka aje saboda me ya cika me sharaɗi biyu nisabi da me babu ma ja a filkanz babin da ya zo na me ake ce makanz wallazina yaknizuna zahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون me yasa aka ce kuma da za a kona goshinsu da gefensu da bayansu sai ce ai duk sa'an da mai kuɗi ke zaune sai ga mai bukata ya zo har ko mai za a gani a fuskarsa sannan sai ya yi mai in an masa masa ya yi mai to shi sa haka yau mai yuma ala hafi nari jahannama fatukuwa biha wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku fadhuku ma kuntum taknizuna amin amin amin yana bukatar tarbiyya ne imani ya zama yana da ƙarfi yana da haske in ba haka ba kuɗi da mulki wayannan abubuwa guda biyu da wahala a shiga cikin su a yi zurfi a tsira ya fi komai wahala yana da wahala ka tara dukiya mai yawa ko mulki ya zama na kayi kula da shari'ar Allah kai kanka za ka zama tsagutu kai kanka kana da shari'ar kare da kake yi ni in ka kalli abin da manzo Allah ya faɗa abu ana karantawa fa imanin ne yake da rauni in ba haka ba duk wanda ya kalli misalin da manzon Allah ya bayar ga mai son duniya kuɗi ko mulki wallahi tallahi ko imanin ka ba shi da ƙarfi sai ka san yadda za ka yi imanin ka ya samu haske ya samu ƙarfi wani misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mazi ibani ja'ihani ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsil mar'il mala wa sharafa lidinihi ya ce kyarkece guda biyu kuraye guda biyu a ajiye su su ji yunwa matukan yunwa tsananin yunwa a dauke su a jefa garkin timakai ya za a yi eh barna kenan a yanke kunnen wannan a burma cikin wannan a yanke hancin wannan a kwakwale idan wannan ba dabba da za ta fita lafiya to manzo Allah ce wannan barnan da za a yi aki za a yi yana da sauki kan barnan da kake yi ma addininka a wajen neman mulki ko kuɗi ma'ana ba yadda za a yi addininka ya tsira fa ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء الشرف والمال لدينه dan Allah wannan hadisin mutum na da sauran hasken imani zai iya bacci ma'ana in kana neman mulki kana neman tara kuɗi kana neman asanka shuhura kana neman kaza kaza kaza kaza wannan hanyar neman su kana kana lala kana kana illata addinin kake kana kana yi addinin ka barna dama imani dama kai ma da kanka ka san imanin babu saura musulunci eh saura musulunci dama ka'ida ce ai suka ce business ina ma nan business eh business ba a yin business da zuciya fa da kwakwalwa ake business duk inda za ka karanta business abinda ake za karanta da fara karanta da kai business da kwakwalwa ake ba a yi da zuciya me yasa zuciya za ta imani za ta yi tsoron Allah a kwakwalwa ko fa calculation ta sani ya zan yi ifi kowa kuɗi ya zan in karya wannan ne in tashi abinda business ya sani ke abinda business ya sani ke shi yasa duk dan business اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم